sunana abba isa muhammad akan mita tamanin da takwas da ɗigo biyar da laifin na zamani kuma a wato yammacin jiya ne yan sintiri na unguwar gaida tsakkuwa da kuma yan kusa da ke karamar kuma kumbotso a nan kano karkashin jagorancin cinnaka baka san na gida ba suka kuma yin ram da wasu matasa guda biyu ke zargi da hannu wajen sungumo wani babur da muka kawo muku rahoton an same shi a wani shago a yankin da kuma wata mata da ake zargin in an ɗebo kayan mutane ana kai mata kamar yadda ɗaya daga cikin matasan ya ambata sunanta ya kuma ce suna kai mata yan karikice don sun ɗebo daga gidajen mutane har ma kuma mun samu zantawa da waɗannan matasa.
Ya sunanka?
Ismail Yabu.
Kai dan wasan gwani.
Dan nan ɗore ne nan nan muka da zama.
Za ka yi shekara nawa?
Zan yi shekara ashirin da ɗaya kan nan.
To yanzu a wacan gwa kake da zama.
A gaidan makaɗa.
Kuma ne ya faru a takaice.
Akwai ɗaya da a baya zai same ni ce zo mu je za mu je mu fita wani sata. Ka gane za mu na so ga biki ne ta so za mu je a yi anko a kashe kuɗi. To sai ya ce mu na ce mai yanzu ina za mu je mu sata mu ya mu tafiya wani sai ya ce mu a akwai wani babur da ya gani a wani gida mu je mu ɗauko shi in muka ɗauko shi in aka aje da safe za a je a samu babba idan aka samu babba ina zuwa cikin gari zai karɓo kuɗin shi ka ji abin da ya faru.
Shi wane ne a baya?
a baya dan nan unguwan ne amma Yana ina?
sun tashi sun tashi daga nan ya koma sheka To kun ɗauko babur ɗin?
eh an ɗauko shi Yaushe.
eh, ƙarfe uku da rabi na dare A yaushe kenan a wace rana?
na manta ranar Da ku ɗauko to ya kai da shi.
a zuwa muka aka ajiye shi a shagon wani ana ce mai malam aminu shi kuma sai a baya ke cewa bara da safe zai je san babba ya kira shi a je a sai da a sai da baburin sai muka ce to ni ina fitowa ma da gida na ji ana cewa an an kama an je shagon malam aminu an kama shi to a baya kuma ban gan shi ba bai kuma je gurin babba ba Sau nawa kuna ɗauko babur?
A wannan ne shine karo na farko da na ɗauko shi amma shi kuma a wannan idan a baya ɗauko Shi na waye wannan?
babba shi idan a baya ɗauko abin zai zo ya same shi da ya bashi ba na gari ne shi yasa ban da dawa ba An taɓa ɗaukowa an kawo masa?
ba a taɓa ɗaukowa ba an kame ba amma irin in a baya an kawo filaziman na hakan nan an taɓa baya filaziman nan ma tabbas ina da shaida akan wannan ganin da ne A ina aka ɗauko sa?
wallahi ban san inda aka ɗauko ta ba amma an zo an ba shi ya je sai da ita ya nuna bari zuwa an jima da a baya kuma yana buƙatar kuɗi sai ya ɗauke ta ya kai ta wajen ɗan baffa da ya kai ta wajen ɗan baffa ban san dai ya aka ba daga nan To ka ce ba ka gari da kana ina.
ina prison ne a lokacin Kuma ya kai ka can da.
ta ba a kama mu da ita tana da yawa Yanzu ina babur ɗin yake.
yana hannun ma'aikata To yawwa ka ce kuma ai akwai kayan ɗaki ma da kuke.
yawwa wannan kayan daki a baya in ya samo kayan daki hakan nan wani abun za a je a ba fati ya kaga ya taɓa siyan mota da janareto ya ce in raka shi ya je ya je siyan mota da janareton nan sai wata falalluma guda ɗaya nan ma aka siyan mata da ya zo ya same ni yake ban saboda ni tun wani kes da muka taɓa yi Ita wace ce ku taba cin yawa tun wani kes da muka taba yi muka je ana- ta ta sai kayan mu bata ba mu kuɗi da ban dauke mata dannareto da ni da wani kawo leto tun lokacin tare ne mu magana sai dan aba ya je gurin ta ya je in ya tar zai dawo sai ba ni kuɗi dama kuna aure gidajen mutane abu kana ji an muka tare da dare da mu ba ma ba ma ba ma kwana a gida idan karfe uku ta yi da rabi na dare to sai mu ji in muka je sai a ci faɗa sai ya shiga ya abin da ya amma to ni na daɗe bana garin jawo wannan kenan sai wannan abin a baya cin mu je sai muka tafi wai idan aka ɗauke maka naka kayan ya za ka ji gaskiya zan zan ji ba daɗi to me yasa kuke amma malo tuba nake yi tuba nake yi ba kwa tunanin kama ku kamar irin yadda ta faru yanzu tuba nake yi tuba nake yi to me zai sa ba za ku je ku yi na kanku ba kuke ɗaukan kayan mutane wallahi wani zaman ana fita aikin nan da ba samu ake ba wallahi na rantsi da Allah an ta ko gwamnati ku ɗaukan mutane sannan a hakuri tuba nake wannan ita ita fatin da ka faɗa ina ne a nan lungun take sun san gidanta sun san gidan ta fata aure su ko budurwa mata aure ce sau nawa kuna kai mata kayayyaki a gaskiya an kai mata an kai mata kare da- da dama dan tun kan tafi da mu kai muka je muna kai mata kuna aura gidan amare ku ɗebo kayan lefe ko kuwa a gaskiya ba mu haura gidan kan amma da mu dai bole be da dare ne da gaskiya idan ka bacci za mu cire ma wai ka caji kana caji sai mu tafi da ita.
wayoyi nawa kuka cire a gaskiya an so an an yi- an yi da amma wani tindin na baya ne da wuce ya sunan ka Ni suna na Muhammadu.
Muhammadu wa Muhammadu Alfaloti.
da wanda suna aka mutanen Babba.
su kai mazanin macen gwani Ni ɗan gaida ne.
wani aiki kake yi Ga shagona can a bakin titi.
wace sana'a kake Kayan kwalliya nake siyarwa ga shagona can a bakin titi.
to ka ji batun da wannan Eh, na ji abin da ya ce ni ga shi nan ya taɓa ya taɓa samun na shi ni ba ba ni da sabga da shi kwata kwata ba ni da sabga ni ban ma san ma abin da ya faru ba kawai na ji yanzu ya ce ce a yi kira na to su waye suke kawo mu ni ba antibiotics ba abin da aka tafa me za a kawo mani musiya to amma ya ce yana kawo muku plasma ba shi nan ai a zaune ni ba abin da ya taɓa ga ka kawo min falazuma ko kun kawo min amma ka san shi da shi a tashi a ɗan lokacin nan ne wani na san shi shekara nawa kuna tare da shi ni ba mu'amala ma ni ba su taɓa haɗa ni da shi ba amma ya ce a yi a baya da an yi wasu harkokin kuma kai ake zuwa an samu gashi nan gashi ni gashi me ya taɓa kawo min ya faɗa to amma me yasa bai ambata kowa ba unguwar sai kai to ni gashi nan ai ni da ni gashi a zaune ai ai wataƙila ne dalilin da isa tunda ai akwai mutane da yawa a unguwar ko ai da mutane da yawa To ma amma ba kai mamaki a ce ba wanda ya ambata ba sai kai anya kuwa ai to ai shi yace ai ba a ƙarya kusa da gida ga ni gashi a zaune to wace mu'amala kuka taɓa yi ni ba abin gashi nan abu naira biyar ba ta taɓa shiga tsakanin mu da shi ba naira biyar bayan nan mun yi kokarin jin ta bakin matar da ɗaya daga cikin matasan ya ambata sai dai ga abin da take cewa ya sunan ki baka isa ka rikodin ɗina ba saboda me sai dai ka kai ni kotu sai ne bayani a can a gaban alƙali idan yana so ya magana da ni zan iya amsawa amma sun ce in sun ɗebo kaya suke suke kaiwa shine kawai abin da ya samu ke so mu ji gaskiya ne abin da suka faɗa ko ba haka bane sai dai ka kai ni kotu sai ne bayani a can a gaban alƙali abin da suka faɗa ba haka bane mun kuma tuntuɓi kwamandan 'yan sintiri na yankin wato shekaraucin naka baka san na gida ba wanda ya bayyana yadda suka samu wannan nasara da kuma matakin da za su ɗauka.
mai sauraro zai so ji suna da matsayi sunana shekaru ali wanda aka fi sani da naka baka san na gida ba ina komanda gaida to yau me kuma kuka yi yau na na tashi zamanin da kuma abin arena tun jiya muke neman yaron da aka gaya mana cewa su suka dauki baburin nan kuma ka tabbatar mun da shi shi ya dauka akwai wanda ya bani shaidar ma cewa ya ga makullin baburin ya zo na karkata musu yana proud da cewa shi ya dauki wannan babur saboda haka na tashi akan neman sa kuma Allah ya bani iko na je har cikin gida na sallama da mahaifinsa mahaifinsa dama kuma a duk sanda ya yi irin wannan tun na je na bani haɗin kai gaskiya bakin gwargwaro ya yi tuba ya ce ba na ce a yana nan na tsaya da su duba ɗakin sa yana gani na ya rufo kofa ya hau sama guje can saman bene da ya hau can kwakwalwar bene can ƙarshe wanda ka gani aka hau wurin nan kai wallahi ba tun zuwa na tabi ba dan tashi ke bane ya hau wurin nan ba da haka baban sai ba da dama ya ce ba hau ya sa da wayan yayan sama wanda suke uwa ɗaya uwa ɗaya ya ce hau ya duba ya hau ya tabbatar mutum yana sama ba kuma tsorata yi ba kasancewa kacin naka baka san na gida ba eh to gaskiya tun da shi kuma ya san yana jin labarin cinnaka kuma ya san cinnaka kuma ya tabbatar cewa in dai na zo din don Allah ya da karfin Allah ne ke wannan aikin ba da karfi na ba alhamdulillah yanzu me kuka same shi da shi ko kuma zargin da kuke masa yanzu ya amsa mana cewar shi ya ɗauki wannan babur kuma akwai mata dole suka ɗebi kwayar kuɗi sai shigar gida sun ɗebi kayayyaki na ma na mata atan kofi da har da gwal da sarka da waye da kofin gida da suka shiga shi ma suka ɗauki ma injin markaɗe da karkace to ya faɗi matar da ita ma take siyan kayan kuma yanzu na tura an kamo matar sannan wanda suke ba kayan ma yake siyarwa wanda suke cewa babban asirota shi yake sai musu kayan shi ma na tura a yanzu take na kamo su na haɗa su gaba ɗaya na danka su a hannun area command tumbodo to amma shi babba fa ya ce bai san wannan al'amari ba kana zai iya cewa bai sani ba amma ita aka ce mai bincike shi ke tabbatarwa in an yi bincike tabbatar bai sani ba ai za a sake shi amma ba za mu iya bin- tabbatarwa bincike ne ya tabbatar a hannun hukuma yanzu lokaci ne na damuna da ake samun ruwa da daddare kuma ana ganin kamar su ɓata gari sun fi amfani da irin wannan lokaci na dare ko kuma lokacin da ake ruwa da daddare wani kokari kuke ko ganin kun dakile yunkurin da suke na raba mutane da kayan su kokarin da muke Allah ne yake taimaka mu kamar da yake faɗa wallahi tallahi mutane kowa gidansa yake shiga ya kwanta babu wani layi da zaka shiga ka tadda mutum uku sun fito don taruwa da mu mu kusa mai wannan aiki kullum muna kira mutane idan wani yanayi ya fito mutum uku ko hudu su fito mu haɗu da yaran mu a tare a zagaye unguwa ko iyalan da ko biyar za ku wani abu amma mutane ba sa son su fito kowa ne ga cikin gida ɗin da ya tare matasa ina kira ga al'umma sai bayan ɗaya tsaye wannan masifar da talaucin da ake ciki yanzu a cikin Najeriya da ta halin da ake ciki ba zai bari yaran nan in dai ba a tsaya musu tsaye ba mai maganin abin nan ba.
amma fa shi ya ce amkon biki ma za su yi.
eh akwai bikin yayansa da za a yi tabbas bikin yayan nasa wannan lahadin ce mai zuwa kuma yayan nasa memba na ne kuma shi ma shi ya hausa man ma ya kamo mai shi yayan nasa memba na ne shi ma shi ne ma kusan faret na wannan ofis ba za a daga mai kafa ba a'a magana da kafa sunna kai da kafa ne ai sunna ta zo magana da kafa ba ya A haka zalika daga bisani sun kuma yau zabarin wani matashin wanda shi ma muka zanta da shi.
ya sunanka Ibrahim Rufai Ahmad kai da mace ruwa an gaida yan kusa.
to mene ne gaskiya abin da ya faru Ni na dawo daga shekara sai na ji abokanai na su Ibrahim Yagoda da shi da ɗan ana da suke ce min abba ya ce fa ya sa ka a wannan kesa saboda ni daman na zo na ji an kesa na fi da kansa da bakinsa har su ba wanda bai gaya ba mene ne abin da ya faru har ake kake zargin an saka babur suka sata kuma suka ce da ni kuma ni a halin babur kai me ka sani a game da al'amarin ni abin da shi ya gaya mana da kansa ba wai mu ɗansa muka yi ba kuma ga su mai godan ga su duk cikin su ba wanda bai gaya ba ya ɗauki abu ya ajiye shi a gurin wani aminu ya ajiye tambaye shi wai bara gari ya waye a yadda yake bara mana ba yaushe ya dauka ban sani ba me ya dauka to babur wanda iri ne babu wallahi ban sani ba ban san kamanninsa ba tunda dai babur dai babur ne da ma shi maganar da yake kamar kuma kun san da al'amuran tare ma ake yi da ku na fa tare muke da shi ni ya gaya min abadin ɗaya ba ɗaya da muka taɓa tata tare da shi menene shi ya ce akwai wata mata da ake kai kayan nan da kowa ce ce ban san ta ba magana ta domin Allah ban san wata mace yake magana a hanta ba kai wacce ka sani ni ba zan ma ƙarya dan wai wai da ina tsoron wai ka adake ni ko wani abu ba ni duk bana wannan tunanin kuma bana wannan tsoron gaskiya ce ita ce za ta fitar da ni to me suka taba yi tare da kai ni ba abin da ya taba hada ni da shi wai ta zama wai ya zai ce wai mu je da shi wani guri mu je mai sata ba mu taba da shi ba ai shi maganar da yake ma kai ne ka nuna inda za a dauko mashi ina na san gidan da aka kai ko aka dauka ban san shi ba saboda dawowa ta kenan ake ce mun ya sa ni to ni kuma ban tsaya wata wata ba saboda na san ta ko ba haka bane sai na je na sami iyayena an zubo min abinci ina ci ba mu ne ma ya zubo min abincin ina cikin cin abincin kawai sai na ga an ce an kira sunana ana kiran sunan nan na ko sai na fito da mun gaya musu maganar da nake yi kenan wani yaro ya saci babur kuma ya ce su su mai gwada sun gaya min ya ce ya sa sunana sai na ce to ni ma ba za ta yiwuwa ba zan je ko ina ba bara in shiga gida in gaya musu amma abokin ka ne ko ba abokin ka ba aboki na da kin da za mu zo wajen wannan abdullahi a nan muke haduwa da shi kuma shi a nan gidansu yake ka san yana daukan kayan mutane garanti na sani to amma me isa kuma kake mu'amala da shi mu'amala kawai idan ka fito waje wurin da muke zuwa gaba ɗayan mu ka zo gaisa wannan wani abu ce ma ko ka gaisa dai da mutum ku gaisa dai tun da dai ba yawo za ku yi da shi ba saboda ni a kawai saboda gudun irin wa'annan da kake gani na rantse ma da girman Allah na yadda ni in je gida a kyanta to yanzu ya ka ji da wannan al'amarin da ya faru yaran ji kuwa ni ko ɗaya babu damuwa a raina saboda na san ban yi ba kuma ba zan sa kai na damuwa ba kuma abin da yasa na je na gaya iyayena saboda ni ma ina gudun ɓacin ransu abin da dalilin da yasa na je na same su na gaya musu kenan saboda in ban gaya musu ba su aka zo aka same su ake gaya musu wannan magana su ya za su ji ai ba za su ji daɗi ba mun kuma sake komawa ga shi cinnaka baka san na gida ba din domin jin dalilin da yasa suka zabaro wannan matashi to suna da matsayi suna na shekaru ali wanda ka fi sani da naka baka san na gida ba to wannan kama kama na ku gashi har ya kai ku da aka kamo wani matashi shi kuma me shigo da shi shi wannan matashi shi ne saukacin na gama kamo wa'ancan mutane gaba ɗaya da wancan mata da wannan yara shi kuma aka gaya min shi ma daga baya aka ce da ni ai shi ma yana cikin wannan barayin da suke fita suke sata da daddare to amma shi bayanin da yake yana cewa ma fa shi ma fa bai san da wancan mutum to ai duk wanda ka kamo zai ce ma bai san komai ba yanzu a gaban ka aka kamo wancan wanda yake zuwa yake sai musu da kayan yake shi san bai san abu komai ba wani alaka tsakanin shi shi kuma yake yana da alaka tsakanin shi kuma daman shi ma wancan na gaskiya yana dan dauke dauke amma yanan mu ya shiru a yake shiru ba to yanzu wannan mataki za ku yanzu matakin namu da dauka shi ma yanzu za mu gama rubutu akan zai bincike ya bincike mu za mu kai shi area kuma a daren nan ba zai fara a hannun mu ba to da fatan Allah ya shirye mu da matasan mu baki daya suna na Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da FM da zamani sai kun sake ji na a nan gaba